ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار من الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau mana rana ta juma'a 17 da wata na ramadana ko 17 da wata na ramadana wanda a cikin wannan shekara ta 1447 wannan kuma shine darasi na goma sha shidda a cikin wannan wata da muke yi Allah ya albarka da alkhairi a wannan karatu da kai a jiya mun bude suratul jin wanda mun ga kusan ayoyin goma fari mun ga tafsirin su mun ga tafsirin azumin da ita sura sannan mun ga ayoyin goma fari wanda abin da suka kunta azumin shi shine labarin da manzon sai bada cewa wasu aljannu sun saurare shi na alqur'ani alqur'ani suka yi imani suka shiryu da shiryarwa alqur'ani suka rike da tauhidi da aqida da labarukan da aka bada a kansu wanda dai har karshe dai daga cikin labarin da aka bada a kansu labarin da suka bada cewa wasu daga cikin mutane suna neman gari da aljannu haka kuma da da sun kasance suna tsayawa a madakan sama a mazaune a sama don su saci labari na mala'iku to kuma bayan zuwa manzo sama aka hana su ake jifan su da tauraro mai kona wanda dai shine dai a tsare zumunci ayoyin da muka rabar bari a jiya yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha ɗaya Allah mu ɗauki sarki ke cewa wanda min da salihuna fadala Allah a'udhu billahi samii'il 'aliim min ash-shaytaanir rajiim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق إددا وأنا ظننا أن لن نعذب الله في الأرض ولن نعذبه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا الغافرون فمن أسلم فأولئك تأروا رشدا وأما الغافقون فكانوا لجهنم حطبا shukran jazakum Allah khairan to ci gaba da kaito abinda aljannu suke gaya wa al'umma su suke wa al'umma su wa'azi da nasiha wanda Allah ɗauki sarki yawa manzo Allah samu wahayi akan ya gaya ma al'ummar shi na cikin mutane ga abin da aljanu da suka saurara alƙur'ani sai imani ga da'awar da suke sai Allah maɗauki sarki ce suke cewa wa'annan aljanu wa anna min as-salihuna wa minna dun zalik lalle tabbas a cikin mu aljanu da akwai as-salihuna mutane nazari na ƙwarai masu imani da ayyuka nazari na ƙwarai wa minna dun zalika kuma da akwai koma bayan haka daga cikin mutanen mu yayi da wanda ba mutanen kwarai ba duna zalika wanda ba mutumin kwarai bane ba duna zalika wanda bai samu cikakka mala ba ta zama mutum kwarai ke dan kanka gida ne a aljanna akwai mutanen kirki da akwai kuma mutanen banza duk majalisi da za a zauna na ilimi yanda ke da koyi mutane a majalisin da akwai aljanna a yanzu haka wannan majalisin babu amma ma da akwai aljanna sun zauna suna sauraron wa'azi suna sauraron karatu in za ka yi aikin haji har a jami'a na musulunci da akwai hikayar da dama da akwai aljannu na ƙwarai sun ta karatu a zamanin sheikh al'allama bin bas sheikh abdulaziz bin bas rahmatullahi alaihi a zamanin yana shugaba yana rektar na jami'a islamiyya ta madina wani balarabe aka haɗa su da ɗaya daga cikin ɗan na afirka to sai aka bince aka baro hutula a kunne sai balarabe ya ce wai ya aka aka wani fitina kone ko yana kwance a gado suna kwance a gado tsakanin su da gurin kashe fitina da nisa kawai aka leƙa hannu daga wannan ɗan nan wajen afirka ya leƙa hannu yana kwance ya kashe fitina shi ya tsorata da aka kawo magana gurin shugaban jami'a aka tambaye shi ta aljani ne ya zo neman ilimi to ka gani kuma in kaya shi malaman dama da dama abin da sun so da akwai aljannu wanda suke zuwa neman ilimi da karatu to duk a wajen ayyuka san masallatayya da gurin ayyuka da kai da akwai nagari na kwarai masu imani su ne wanda ba su cutar da mu da akwai kuma lozuna zalika kuma bayan nagari wanda gurɓata su ne kafirai fasikai duk da akwai a cikin wanda duna zalika su kai yawa ba bai Allah ya taimaka shine suke cewa anna min nasalihu lillahi asmu da akwai mutanen nazar na kwarai wa minna duna zalika kuma da akwai koma bayan haka bal ma duka ce kunna sara'ika fidan mun kasance hanyoyi kala kala da akwai mutanen kwarai da akwai mutanen banza kala kala kunna sara'ika mun kasance sara'ika jam'i ne na asarika mun kasance tariqo kala kala yani hanyoyi na fahimta kala kala yanda a mutane da akwai yahudawa a aljanu da akwai yahudawa yanda a mutane da akwai kirista a aljanu da akwai kirista yanda a mutane da akwai musulmi da akwai haka hatta da a cikin musulman ma yanda a musulma a mutane da akwai musulmi da akwai yan tijjaniya da akwai yan waye da akwai sufaye da akwai salafiya da akwai waye su ma haka ne a gurin su babban bane idan kunna fara'ika shidan wada suna sun kasance hanyoyi ne mabambantan juna suna da fahimta kala kala da musulmi da wanda ba musulmi ba musulmin ma kala kala ba sunan shi ne kenan Allah ba ku bala fida dan dan ne na fidda fidda shine abu mukhtalif mabambantan juna shine kunna tara'iqa fidda sai suka ce ba gaba da bayan labari dan su bayyana girma da mu'jiza da karfin ikon Allah suka ce wa anna zananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba suka ce tabbas mun da yaqina cewa lan nu'jiza Allah fil ardi ba mu isa ba mu buwaye Allah abin kasa mu guda mu guje mishi in ya tashi kama mu duk inda muka shiga abin kasa sai ya kama walan nu'jidahu haraba kuma lokaci sababu buwaye Allah a sama mu a kasa ba mu sababu buwaye Allah a sama ma ba mu sababu buwaye Allah wa anna zananna lan yasabbat mu muna da yaqini mun samu yaqini mun kankance mun samu tabbata cewa lan nu'jidallaha ba mu sababu buwaye Allah wajen mu gudu fil ardi a ban kasa walan nu'jidahu haraba kuma lo asama ma dai ba mu zama mu gudan mishi la fata la asama babu wanda yake sai gudawa ya mun sha karanto aya a ran tashi da za ga musu kusan kusan kusan irin wannan magana ya ma'ashar amma mutane ya ma'ashar jinni يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ranar ta ta zama za a ce ya ku taron mutane da aljannu duk wanda ya so ya gudu daga cikin ku min afkar samawati wal ard ta barsha ta min sama da ƙasa duk wanda ya so ya gudu ya gudu babu wanda ya so ya gudu sai in Allah ya bashi kudura da dan mutum yana da kudura da iko ta babu wanda ya so ya gudu to kaga shine nan sai nuna girman ikon Allah babu wanda ya so ya gudu wa Allah babu wanda ya so ya gudu wa kamun Allah shi yasa dole a yi imani da Allah dole a mai kauya ga Allah barke sarki wa anna bananna lalle tabbas mun muna da yakinin cewa mun ya kan mun tab mun zabi tabbacin cewa lalle lan nu'jiza Allah fil ardi wa bisaba mu buwaye Allah a ban kasa wa lan nu'jiza wa haraba kuma dole mu sabon buwaye Allah wajen guduwa a sama haraban al-huruf shine guduwa haraba min al-ma'araka ya gudu daga yaki al-huruf shine guduwa kenan ba mu saba mu gudu ma Allah ba shi sai malamin kace tawali an bayyana arda ake ni ta biyu tunda an yi maka isharar zuwa ga kishiyar abin ba ya an ƙara cewa ba fi samani sai aka barka kai da kanka na iya gane at-tanbihu at-tanbih bin nabir ala nabi an riga an wadi ma kishiyar sama wa annabi zanna annam nu'jizu Allah fil ardi kishiyar sama ko to yanzu ba shi an ƙara bane ta ma alqur'ani yana so ka dinga amfani da ƙwaƙwalwarka walan yu'jizahu haraban ai fi samai wannan na daga cikin me yake wa suna al-asali al-qur'aniyya uslubi na al-qur'ani wanda yana daga cikin bangaren da ake karanta bangaren na usuluji bangaren na da yake wa suna al-i'jaz al-qur'ani da akwai al-i'jaz al-lughawi ko bangaren asali al-qur'aniyya shi i'jaz al-lughawi ko kuma al-i'jaz al-balabi ko kuma bayani wa da Allah ya maka shi ne sai Allah ya ci gaba da hikayato mana yake cewa game da alqur'ani bayan sun ji alqur'ani kaga sun tabbatar da kudrar Allah ko za su fara haka da lokacin da suka saurari alqur'ani wa anna lamma sami'na al-huda amanna bi tabbas mu daga lokacin da muka saurari alqur'ani kai tsaye muka yi imani da shi muka yi imani da wanda ya sako shi Allah muka yi imani da wanda aka aiko da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga nan sun sanya ma alqur'ani suna al-huda wa anna lamma sami'na al-huda lalle kuma suna alqur'ani al-huda shiriya Allah ma ba muka aya aya ɗaya ko biyu wanda alqur'ani huda ne aka sanya ma suna alqur'ani huda
هدى وبشرى للمؤمنين to ya zagi magana alqur'ani akai bayani na'am
ألف لام نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه kaga magana ta mutu alhamdulillah ci gaba هدى وبشرى للمؤمنين kaga wannan alqur'ani wannan alqur'ani tabbas shari'a ce ga dukkanin mu haka gashi nan aya a kusa wanda muke cikin rayuwa take rayuwa muke rayuwa a cikin watan da shahar ramadan alladhi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس kaga alqur'ani hudan linnas annihim daga cikin sunayen alqur'ani ko sifofin alqur'ani alhuda shari'a ne Allah ya taimaka shine suka ce wa anna lalle kuma tabbas mu lamma sami'na al-huda a yayin da muka saurari al-qur'ani wanda yake shiriya ne amanna bihi kai sai muka yi imani da shi wannan kamar ana cewa ku mushrikan maka wai me yasa ina hankalin ku yake ku kalli aljanu duk karhin su dir abinda ake tsoro a gare su amma suna sauraron al-qur'ani a musafi to ina kwakwalwa ku da ni Allah ya taimaka sai suka ce faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rahaqa suna gaya wa mutane kuwa wa man yu'min bi rabbi duk wanda ya yi imani da ubangijin shi Allah madaukakin sarki to ga sakamakon shi wala ya khafu bakhsan baya tsoron zalunci na arabe ayyukan kikkiawa wala rahaqan baya tsoron zalunci na akara mishi aiki mummuna al-bakh shine an-naqs fil hasanat wal-rahaq shine az-ziyada fil sayyi'at al-bakh shine a rage maka ayyukan kikkiawa ladan ayyukan kikkiawa Allah bayani ba arrahab shi kuma a ƙara maka mummuna zunubi na ayyuka mummuna ko a ƙara maka ayyuka mummuna Allah bai fara bal ma Allah madaukakin sarki a cikin surta zalla ta yi misqala zarra na aiki na kwarai ko na aiki mummuna za ka same shi wanda yake bal ma aiki mummuna ya ka tabbatar da Allah ya gafarta ma shi da ayyuka kyakkyawa da kai da tuba da istighfari Allah madaukakin sarki ya ce wa bai amal فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره dukkanin mutumin da ya aikata aiki daidai gwargwajen zarra kwaya ya karama ta ƙarshe na aiki na kwarai zai ga sakamakon shi haka aiki mummuna za ka ga sakamakon shi a tashin kiyama shi ne a nan Allah ɗauke sarki ya kaito mana wannan suke sa kuma yi min rabbi duk wanda ya yi imani da ubangiji shi kenan kuma ya yi imani ya yi aiki na gar na kwarai fala ya khafu bakhsan baya tsoron zalunci na a ƙara mishi a rage mishi ayyukan shi mu a rage mishi ayyukan shi kyakkyawa wala rahafan bayya tsoron a ƙara mishi ayyuka mu na Abdullah bin Abbas ke cewa fala yakhafu bakhtan wala rahafa Abdullah bin Abbas ke la yakhafu an yunqata min hasanatihi shine ma'anar da yake suna bakhtan baya jiba tsoron a rage mishi ayyukan shi na kwarai wala an yuzada fi sayyi'ati ko kuma ƙara mishi ayyukan shi mummuna shine ma'anar rahafa ba ƙara mishi لأن أبلاد أبسط لأن البخت النقصان والرهق العدوان البخت أصلا شيء شنو النقصان رجع هذا رجع أيك نجم الكوب هذا كما هو الرهق شيء كما العدوان أكيد رجعك أقارا مك أيك كم يوم فا مو اللي بعده شكل صوت صهر الله أو فكرة شيء ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما Allah maɗaukaki kai ce wanda ya aiki nagari na farai kuma wa huwa mu'minun tare da cewa mu'min ne kaga nan gurin ya kace wa man yu'min bil- bi rabbi wanda ya imani da ubangiji shi ga hudu a'mal salih saboda ayyuka nagari na kwarai suna shiga cikin imani wada to a wannan aya ta surat taha Allah ya bayyana wanda ya aiki nagari na kwarai wa huwa mu'minun alhali mu'mini ne to ga ta kuma kashi fala ya khafu zulman baya tsoron zalunci na a rage mishi ladan shi da ayyukan shi kyakkyawa wala habman bai ya tsoron zalunci na a kara mishi mummuna ayyuka da la da zunubai to ka za ka yi in je kai aiki na na kwarai ka tabbata kana da ubangiji mai adalci mai jin kan bawa Allah ya taimaka Allah ya mu cikin rahama shi da jin shi sai suka ci gaba da bada bayanin dai kala kalan mutanen da ke da kwaibai tun a dama ka riga ka bayyana dan duk ƙara bayyana maka ma'ana ma'anar yanayin iskar mu sai an kaji wa min nasalu wa min nazu zalika dan ma'ana ta ƙara hudowa ya ƙara cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal qatilun lalle tabbas kuma a cikin mu da akwai al muslimuna muslimai mu'minai nagar na ƙwarai wa minnal qatiluna a cikin mu kuma da akwai fajiran bayi da masu zalunci da mushrikai da kafirai al qasitun sune الزانية واضح القاسط شين الظالم واضح المقسط كما شين العادل القاسط الظالم المقسط العادل واضح kusan ma'anarsu ɗaya kusan kalmomin kusan iri ɗaya bambanci yani shakal nasu ko kuma wasu haruka ne kaɗan bambanci nasu kenan alqasit alqasit shine daga kasata rajul kasata ar-rajul idza jara in aka ce mutum yayi kasata جارة لا يبالي قصد الرجل إذا جارة واضح وأقصتكما إذا عدل كنا المقصد أقصت المقصد جاي أعدل شيء أقصت جاي أعدل شيء واضح أه شنو أه اسم الفائل يعني اسم الفائل لا أه يعني قصد كوكما ولا شنو قاصد شنو زم شنو زمتو القاصدون shi kuma ismul fa'il na aqsata muqsi shi yasa yazo a alqur'ani inna allaha yuhibbu tawabina fadal إن الله يحب التوابين ويحب المقسطين Allah madaukakin sarki yana son masu tuba zuwa gare shi wa yuhibbul muqsitina kuma yana son masu adalci kaga al muqsitina masu adalci shine al muqsit ɗaya shi shi kuma wancan al qasituna su kuma azzalimai واضح ɗayan shi القاضي واضح كان وانا شيء طبعا شيء يقول نفس الشيء كما المخطئ ده الخاطئ المخطئ ده الخاطئ شيء المخطئ وانده يكسكري بعد سنبا الخاطئ كما وانده يكسكري تكنكم مقنن Allah ce maka shine nan kace wa wa anna min almuslimin lalle a cikin da akwai musulmai wa min alqasitun da cikin kuma da akwai azzalimai wanda kai shirka kai kafirci domin shirka da kafirci shine babban zalunci kamar yadda Allah ya shirka baina inna shirka da إن baina الشرك لظلم عظيم Na. to menene sakamakon wanda ya zamto musulmi ne daga cikin aljannu menene sakamakon wanda ya zamto azzalimi ne mushriki ne daga cikin aljannu alhai Allah ma su kalke cigaba da kai to bai ce suka ce fa man aslama wa ulaika taharraw rashada tabbas wanda ya musulunta daga cikin aljannu fa ulaika wa innam taharraw rashada sun kirdadi shari'a sun kirdadi sun bi hanyar da za ta kai su zuwa ga ubangiji sun bi hanyar da za ta samu rahmar Allah ita ce aljanna a gona kina ta aljanna zai shiga aljanna ha to sai dai ba a sani ba in ya shiga an yi wata tabbaya in ya shiga shin za a taku da aljannu da mutane guri ɗaya ko kuma Allah Allah amma dai zai shiga aljanna a ga wannan na daga cikin dalilai ibn kafi yace kuma ga wasu ayoyi ma a hurul ayn da ake magana aka ce lam yatmithunna in sun qabla حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
ha فيها فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا ما جان ta hurul ayn ma ta hurul ayn Allah ya ce lam yatmithunna in sun qabla walada mutum ko aljanna bai taba taba su ba kenan budurwu ne zalla na asali to kaga wannan dalili akan cewa aljanna su ba suna shiga aljanna kuma an suna shiga aljanna in sai aiki na zanna kwallo kuma suna da rabo a horin ilimi to wata kasa ce ka ajin ni rabon aljanna ce in ba ta yi ba aure musamman mace da ba ta yi ba aure tara a'a ma- mata horin ilimi na ma- na mutane na maza ne yan aljanna na mutane haka kawai da mata na aljannu wa'inda aka koma horin ilimi su ma dai na aljannu ne yan aljanna wadai haka kuma lo daga cikin dalilin da yake nuna cewa aljannu su ma suna shiga aljanna shine wadar Allah ba sai wa liman khafa maqama ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya ji tsoron ubangijin shi yana da aljannu aljanna guda biyu Allah ta da mun shiga aljanna aljanna ma kala biyu da aka yi gaba aka ce da baici su ma da akwai wasu aljannu za za a tashi to he Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzaban to ku aljannu da mutane da wace ni'ima Allah ta ce kare ka kaga wani yake ta an yi magana nan da aljannu da mutane wasu ma suka ce la ku kawai aljannu in ya yi aiki na garin kwarai ba a sashi ba a sashi ba wuta shine sakamakon shi amma ibnu kafir ce abin da yafi karfin dalili dalilai karara kuma dai suna da bu'a ba yanzu a rasa aljanna amma kuma a ta kuɗi da mutane da wannan Allahu a'lam Allah ya taimaka yayi to su kuma wannan sakamakon wanda suka yi musulmai daga cikin su ko wanda suka musulunta Allah ya ce fa fa man aslama wanda ya musulunta daga cikin aljannu fa ulaika wa innam taharraw rashada tabbat sun shirgari sun bi hanya ta shirya mai kai su zuwa ga ubangiji mai kai su zuwa ga rahma Allah ba sai sarki to waɗanda kuma hando suka yi zalunci suka yi shirka sai kafirci sai Allah ma sai to amma al-qasituna amma wanda suke azzalimai fa kanu li jahannama hataba za a tana za ka kasance abin iza wuta jahannama za ka kasance ce na iza wuta jahannama kinan nan kaga a can wata ayat Allah ke sarki ya bayyana mutane ne za a iza kafirai mutane za a iza wuta jahannama to anan kuma aka ce ga aljannu ma kafirai su ma za a iza wuta jahannama Allah ma ke sarki ya da kan أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس kaga والحجارة aka ce makaman wutar jahannama mutane da zuwar wasu ko to anan ma kuma zai aka tsara maka su ma aljannu kafirai daga cikin su azzalimai mu shekara daga cikin su su ma dai itace ne na ido wutar jahannama shi yasa wutar jahannama ta kai duk inda baka tunani tsokar ɗan adam ita ce wutar da ake iza da zuwar wasu sai dai kanka ka san aka ce masa dutse shine garwashin wuta kada akwai aiki. Allah ke shi Allah ba su sai to amma fasuna amma wanda suka yi zalunci kai shirka sai kafirci wa kanu li jahannama san kasance game da wutar jahannama haka ban suka ce na iza wutar jahannama to daga nan gurin malamai jumhurin na malamai ta fi suka ce maganar hikayar da aka shigar da gurin aljanu ta kara sai aya ɗaya da zamu gani a gaba wasu malamai sun ce hikaya ce ta aljanu wasu kace za a hikaya ce wata aljanu yanzu akwai sabani aya ɗaya da zamu gani a can gaba amma daga nan gurin daga farkon sura zuwa wannan aya aya goma sha biyar ko to su ne ake hikaya daga maganganun aljanu da da'awar da suka yi wa aljanu sai dula da wa'azin da suka yi da faɗakarwar da suka yi daga nan gurin na fara jiya ne ne muka so mu fara to sai Allah bai yi ba Allah ya taimaka Allah ya sanar na'am وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا na'am Allah madaukakin sarki yake hikaituwa malamai suke cewa wannan ayoyin eh, suna magana ne akan mutanen Makka mutanen Makka bayan hijirar magana sama suka shiga cikin talauci da wani ruwa babu ruwa zaman alama arziki samun ruwa in ba a samun ruwa to arziki wai yayi ba babu ruwa cikin talauci suka shiga a dukiyoyin suka yi sai asara suka shiga cikin wahala har suke cewa rabbana kshif anna al'azaba inna muqimun sai sa ya ubangijin mu ka yaye mana wannan azaba za mu yi imani za mu ga annabi ka annabi Muhammad to ashe ƙarya ce to shine Allah yake cewa wa Allah wastaqamu ala tariqati da sun yi imani sun tabbata akan tafarki na musulunci la aqainahum ma'an ghadaqa da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawa ma'an ghadaqa al-ma'ul ghadaq shine ruwa mai yawa da mun sha da ruwa mai yawa da arziki mai yawa wa Allah istaqamu ala tariqati da sun tabbata akan at-tariqat at-tariqa tariqatul islam kenan sun tabbata akan hanya ta musulunci sun tabbata akan imanin da kai kina kaga nan ana magana ne akan musulunci wasu jahilai daga cikin marasa ganewa suka ce ainihin tariqa ake ne to sai tambayar da za a yi musu in nan tariqa ake ne tariqa wace ake ne tariqa tijaniya ko qadiriyya ko shadiriya ko maturidiyya ko na kashabandiya ko alwuridiya duk ga sunan turukan jewa sai ya shesa wani malami ya bai da musu nafsun mansa suka ce to alhamdulillah kenan in dariƙa ake ne a cikin alqur'ani duk inda maga dariƙa ko ake ne ko to eh, illa dariƙa jahannama ita ma ko ake ne kaga nafsun mansa din su ne mai da musu Allah ya maka Allah shi yasa alqur'ani in kace zaka yi wawan istidlal da shi za ka yi wa mutum istidlal da alqur'ani za ka yi abin da kaga dama kawa aya ko kuma da kaga dama kana da wani za ka samu wani zai maka irin raddin da hanyar da ka riya a maka ta gurin ya gane kuskure da kai dan daga nan kuma ka ƙara ba istidlal da wannan aya ka ƙara ka wajen da ita ba da an so a wuce jahilai marasa ganewa daga al'umma ai ga dariƙa mata zuwa alƙur'ani shikenan bawan Allah mutum da bai ba karatu ya ce aiko ga dariƙa shikenan to sai Allah ya sa da akwai wanda suka yi karatu wanda suka mai da musu ta hanyar da suka bi to ga wannan daga shi yasa malam ce ta in mutum ya tsaya a jahili ho wallahi shi wallahi in ka tsaya jahili ka shiga uku kawai kwakwalwar ka za a maida ta yadda ka san dai wannan abin da tura suka kirkiro ba ne wannan ya kaɗa nan wannan ya kaɗa nan wannan ya kaɗa nan wannan ne in ya ɗauka sai ya yi murawaka ne ake cewa murawaka ya yi bar ruwa ko keliya ya yi haka ya haka ya haka ya haka ya gaji to ba da sai ya fada ka za a yi sai da kwakwalwar ka in dai har ka zama jami in dai har ka zama jami baka karatu baka zuwa makaranta baka yi neman ilimi wallahi haka za su sai da kwakwalwar ka ka ce ni na kasa gane ina mahuta subhanallah Allah ya ce shine Allah ba sarki ce wa Allah istaqamu ala tariqati inda wanda malaman wannan daga cikin tafsirin malaman da muka dauko da akwai sawu wanda yayi hashiya ta sawi alal jalali wanda yayi hashiya akan jalali nafsi shi ya fasara wannan tariqa shin dan tariqa da sufi ya mance tariqa ake ni bai faɗi bai ce wannan tariqa ta sufi ake ni kagan da akwai matsala shi yasa ilimi daban wauta ta istidlali daban shi yasa ba zai ce ta da yake suna ilimi in za ka biya kawai surutan san an yi surutu san an yi surutu kashi ba in dai ba makaranta ba ilimi ba kake gurin ilimi kake ba duk abin da ka dauka in dai ba ta hanyar ilimi wani da karatu to wallahi ka shiga Allah shi Allah ta albarka da kai na'am Allah ba shi take ce wa annahu istaqamu ala tariqati inda sun tabbata akan hanya ta musulunci لأسقيناهم دامن شاير رسول ما أن غرق روا من يوم ملائكة لا ما أن غرق كناية كأرضك دامن باس أرضك من يوم da aka hudu ruwa ana nin arziki saboda ruwa alama ce ta arziki kenan sai tafsir fassara ta kasance la asqainahum ma an sadaqa da mun ba su arziki mai yawa da suka tabbata akan wannan imanin da suka ce sun yi da sun tabbata akan alƙawarin da suka ce sun ɗauka za su yi imani za su yi yaƙini haka malam mai jalalini wannan ya fassara ina ji bangaren tafsirin imam al-muhallali jalaluddin muhalla haka ya fassara ya ce kamar yadda suka faɗi a suratul dukhan ne ko jafiya ko zukhruf ربنا اكشف عنا العذاب انا موقن عشان haka suka faɗi da sun tsaya akan wannan alƙawarin da suka yi to Allah ya yi alƙawari zai yalwata musu arziki zai ba su ruwa zai yalwata musu arziki Allah ya taimaka malamai suka ce nafsin irin wannan haka Allah maɗauki sarki ya faɗa cikin suratul araf walau anna ahlul qura amanu ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Allah maɗauki sarki ya ce inda ahlul qura ma abuta garuruka za su yi imani amanu za su yi imani wattaqau kuma su ji tsoron Allah su tashi ayyuka na gari ya kwarai la fatahna alaihim barakatun min as-samai wal ard da mun buɗe musu albarkatun sama da kuma albarkatun ƙasa arziki na ƙasa da arziki na sama arzikin sama ruwa da iska mai daɗi da makamantan haka arzikin ƙasa babu wanda bai san shi ba fetrol da bai na yake hudu yasa ƙasashen larabawa su suka yi riko da addinin musulunci su suka yi taimakawa al'umma kuma su suka yi cin moriya da gajiyar arzikin kasa to ka gani wannan ka iya isa aya wannan wani kuma zai ta to ku kuna cewa inda an yi riko da addinin musulunci za a samu arziki to ya ga wasu sun rike da addinin musulunci babu arziki Allah jaraba su ne Allah jarabta su ne wani kuma ya ce to ga wasu kuma ba sa ma addinin musulunci ga China ga Raka ga America ga waye ga ƴan horon shi ba ma ta yi amma ga arzikin suna da su kuma wannan jarabawa ce kuma Allah yake ba shi yasa a ƙarshen ayar a wannan ayar ba a huce bane aka yi ishara akan cewa jarabawa ce dan kai dan falsafa kai ne fikir ne tunani na ilhadi na hudu na hudu da Allah ta gane cewa wai komai da kake tunani sai akwai amsa shi Allah ba ku sarki ce ni nafsina hum fi saboda mu jaraba su saboda mu shirye su mu jaraba su mu gane wa zai ta gode wa Allah in ya samu arziki wa zai kafirce wanda ya kafirce daman ta riga ta bayyana take ta lalle ake mishi wutar jahannama wanda ya gode wa Allah ya riga ya bayyana mu'mini ne nagar na kwarai zai ƙara samun arziki a nan da wannan duniya more kuma ya more a lahira Allah ma kusa ya bayyana haka a cikin sura Ibrahim wa in ta'azzana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ma kusa ce ka gaya musu ko kuma ka bayyana musu a yayin da Allah mai sarki yayi sanarwa yayi shaida akan cewa la in shakartum inda za ku gode ma Allah mai sarki la azidannakum tabbas kana zan ƙara in kun gode wa Allah alƙawari ƙarin albarka da alkhairi da kusa wa in tafattum in ku za ku kafin ce ko kafin ce ku gode wa Allah inna azabi da shadid to kusan da cewa wutar jahannama ce makoma azaba Allah ne ya yi Allah ce shi yasa kenan Allah madaukakin sarki in ya buɗe ya yalwata wa mutum arziki to jaraba ce da nafsi na hufi Allah madaukakin sarki in ya amshi arziki ya ki baka ya rike jarabawa ce Allah zai jaraba kai da Allah ya maka shi ne Allah madaukakin sarki ce da nafsi na hufi saboda mun jaraba ce su wa man yu'rid an dhikri rabbih yasluku azaban sa'ada duk mutumin da ya bijire ma ambatan Allah ya bijire ma alqur'ani ya bijire ma sunnan manzon Allah ya bijire ma musulunci ya bijire ma ambatan Allah to yaslukuhu azaban sa'ada Allah zai sanya shi azaba mai wahal haka ne alƙawla Allah an ka bijire ma alqur'ani ka bijire ma musulunci to fa kai da azaba kun gamu a doron duniya da kuma a lahira Allah ya yi ayoyi da dama Allah ba ku sarki ya isha kan daga shi da akwai ayat Allah ba ku sarki ke sa wa man ya'mal an dhikr rahman nuqayyid ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى wannan ayar Allah madaukakin sarki yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka duk wanda ya bujire ma ambatona to yana da rayuwa mai wahala danka rayuwa mai wahala a nan doron duniya a kabari rayuwa mai wahala haka a ranar lahira da rayuwa mai wahala ba haka ba kadai Allah madaukakin sarki yace wa nahshuru yawma qiyamati amana ta ce kamar za ta dashi makamu sai ka ji ta rabbi ma hashartani a'ma wa qad kuntu basira Allah me yasa ka tare da ka tada ni ina makawo alhali a doran duniya na kasance ina da ya ka ce yadda ka bance ayoyin Allah ka bar ayoyin Allah baka ake shi haka aka tada ka a wannan kuma ga azaba da sauran idan ka ga an mutum yana ta rayuwa ta kunci da wahala da tsanani a doran duniya da lahira to shine ya bujirce ma ambatan Allah an mutum kana san rayuwa mai sa'ada mai kwanciyar hankali da nutsuwa to shine kai amfani da alqur'ani kai aiki da alqur'ani nafsu shay a cikin suratul zukhruf Allah mai kusa yake wa man ya'shu an dhikr rahman من يعرض عن wa man ya'shu an dhikr rahman nuqayyid lahu ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قريب Allah mai kusa yake duk mutumin da ya rayu da barin ambatan Allah mai kusa yake nuqayyid lahu shaytana za mu sanya ya zamto aboki tare da shi shine shaytana fa huwa lahu qarin shaytan ne ya zamto aboki shi ya zamto tare da kai malaka ta ta kuma ayat da akwai latifa wannan masjidin mace kaje an ce aljanu gare ta ko mutum kaje an ce isko gare shi to barin aiki da alqur'ani ko kuma sarmayin da yake zuwa yana fada fada wata aljanna ta je ta aure shi a samu matsala ko wanda yake yin istimna'i aljanna ta ganshi a lokacin da yake istimna'i ta kame shi a dinga cewa sun yi gare shi bai da lafiya ya kan samu in ya aure mace ba a zama shi kuma Allah ya tsora mishi wannan karifin a nan doron duniya ba to kaga barin tana to alahir shi yasa barin nisa da alqur'ani nisa da aiki da alqur'ani nisa da aiki da sunnan manzo Allah da aiki da ladabuka da mutunci wallahi kan ne kawo Allah ya Allah ya barka da kai dan shi na nan Qur'ani Allah sun kace wa man yu'rid an zikri rabbih duk wanda ya wuce da cewa ambatan ubangiji shi alqur'ani da koyarwa addinin mutunci yasluku azaban sa'ada Allah ba sarki zai sanya shi azaba mai tsanani nan azzikir zikir rabbi ana nuna shi alqur'ani da ilimin muka alqur'ani da sunnar manzo Allah wanda take bayani akan alqur'ani da dokoki na musulunci gaba ki sannan kuma malamai suka ce yana shiga cikin haka kiyaye azkar kaga rashin kiyaye azkar in shiga ban daki shi ke sa ka ga mutum ya dauko matsaloli in ya shiga ban daki kaga rashin kiyaye azkar in zaka hujja kuma kai aka dan gada gada in zaka tanda kaya kan kunye kaya da gidir babu ambatan Allah ba Allah sai ce au sutura da suke tsakanin al'aura ta dan adam da idanuwan aljanu shine in zaka hujjatu ka kace bismillah bayya ganin ka to kai kuma bawan Allah ga ka tabarkalla masha Allah ka buɗe kaya wata aljana ta gani ka buɗe ka hada kuma matsala sai kuma baiwa Allah kin bude kaya wani aljani ya gani kin burge shi to in ma in kace bismillah Allah zai kare ka haka in zaka ci abinci za ka ga wannan abincin wata guba ta shi ko makamanta ta amma in kace bismillah Allah ya kare ka ka in za a kwanta barci za ta yi kana wannan barcin kuna ma ta guta hange ka akan kunne ai ka sauka yi hankali mutuwa mutuwa ce ko akan ido ko miciji ya tsare ka a kusan ido amma in ka yi azkar ai Allah ya kiyaye ka ka tashi da aiki to shi yasa kiyaye azkar kuma na daga cikin abin da ke kiyaye ka daga matsaloli na duniya da lahira Allah ya taimaka shine Allah ma ce take wanda ya bude tema ambatan Allah zai Allah ma ce shi zai tashi azaban sa'ada zai tanya shi azaba mai radadi mai wahala sa'adan ita ce dai na ce wanda muka gani a suratul mudaththir sa'urihiquhu sa'uda da sa'adan da sa'udan duk kusan ma nasiya ma nake cewa ita ce azaba wanda take mai tsanani wanda babu hutu a tare da ita إكرمة يكتوى سعد صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها حجر إلى جهنم wani dutse ne kato za a dinga tallafa mishi ya dinga hawa yana tafkowa daga ya hau sama a tsara turo shi ya dawo cikin wuta haka ya ta kai kawo har abu haka bai taimaka ga mun ga wani tsarin bayani a gashin wannan aya sa urhiquhu sauda da manzalin malamai da kuma hadisin da yazo akan cewa kamun kuma na cewa sauda shine wani dutse ne kato to duka sai ma nasiya kinan mutum za Allah ba shi take zai shi azaba mai tsanani wanda facce da hutu shine hawa kan dutse na wutar jahannama ka hau sama ka tafko kuma dukan har saman dutsen wutar ce Allah shi Allah ba shi take وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضحك ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا نعم الله ما أوكي تركيك سوى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا kiran na daga cikin abin da aka manzo Allah wahadi amma ba wanda daga cikin ba hikaya ce ta magana ta aljin kiran na daga cikin abin da aka yi ma manzon Allah wahayi wa annal masajid lillahi lablay tabbas masallatai guraren ibada lillahi na Allah lamun inna ta lillahi lamun mulk mallakin Allah ne babu wanda yake mallaka masallaci lam ne ke kuma da ta hukufiya ke ta ke ɗanci Allah wannan masallatai ne ya ke ɗanci Allah shi kaɗai ba abota wa wani sai shi kaɗai kuma lam ce ta istihqaq Allah shi ya cancanci a keɓance shi da duk abin da ake yi ya sa masallatai an tsare da ne ba don kowa ba dan bin sama Allah wa annal masajid lillahi tabbas masallatai na Allah ne shi sa yau daga ka gina masallaci ka sanya musu suna masallaci ka ba mutane izini su dinga sallah ya zama ba mallakin ka ba ka rubuta a takarda ko baka rubuta a takarda ba wannan shine hukunci a addinin Allah duk wanda ya canza ya canza ya yi zalunci ya yi wa Allah kwace ya kwace gurin ibada ya sa wani in dai har ka gina masallaci shine suke cewa alwaqf kala biyu waqafi da zaka bada kala biyu da akwai alwaqf sarih wanda ka rubuta kai bayani a bakin ka ko kai rubutu ko makamanta haka wannan na ware shi dan Allah da akwai alwaqfu dhimmi wakafin da alama ake gane wasu wa wakafi ne kai masallaci daga ka kira shi ko baka ce ba na ware wannan bayyacin gado na kana gina masallaci ka ba mutane uzuri suna sallah to an kare wannan masallaci na zama mallaki ne na Allah ba mallaki ka shi yasa wannan ke nuna cewa lallai wakafi na masallaci ba kamar daraja ba ne kana ji kana kallo ya wuce daga mulkinka wa annal masajid lillahi lalle tabbat masallatayya mulki ne na Allah shi kadai bala ta da ma Allah ya hada dan haka an ko shigo masallaci kada ku kira wani Allah tare da cewa kiran wani Allah kiran wani Allah tare da Allah ko da a wajen masallaci haramu ne to a masallaci an ƙara karfafa haram shi yasa a masallaci bai halitta ba ka kirayi wani Allah bai halitta ba kai kowace irin shirka bai halitta ba a yi duk wani abin da zai kai zuwa ga shirka na abin mai kabari ko a gina masallaci a gurin kabari ko makamantan na Allah ne ba a shirka wannan shine ma'anar wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah wasu malamai suka ce wa annal masajid lillahi ana yin da al masajid a nan gurin a'za'i a'za'i as-sab'a gaban da kake sujjada akan su guda bakwai wanda manzo Allah ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha an umarce ni in yi sujada akan gabbai guda bakwai eh gaba ta hari tun daga koshi shi zuwa gaba daya ta biyu ana yi guda biyu uku ko ha sai kuma ta hudu da ta biyar gwiwowin kafa sai kuma ta shidda da ta bakwai shine atrafu al-aqdamai shine saman wannan kawo saman gehen yatsun kawo wani su ne gabbai guda hudu wanda suka ce su ne almasajid inda ake yi bai halitta ba ka bauta wa wani Allah amma dai fassara kamar ita ce ta yi zama zahira ta hirin jahi bai da hirin kusa da mana shine wannan masajid lillahi tabbas masallatiyya wanda aka gina domin ibada an saba shi domin ibada lillahi na Allah ne ba za ta bi umma Allah hada bai halitta ba ku bauta wa wani Allah tare da da shi a cikin masallatiyya tare da a wajen masallatiyya ma haramun malamai ke cewa ya mujahid daga cikin malaman tafsir mujahid da cewa yahudawa da nasara sun kasance yahudawa biya din su sun kasance suna yin shirka nasarawa wannan kana'is din su social su social su sun kasance suna shirka suna kiran wani Allah musulmai aka ce ko ka ku kasance kamar yau ko ku sha bamban da su ku tabbata da tauhidi da girman Allah sai sa yau masallatiya na musulmi za ga mafi yawan su tauhidi aka yawan su tabbatarwa ana samun su zakurai wasu ana dan gittawa ana gittawa iyaka ana gittawa iyaka amma galiba abin da ke kawo jani rashin gane addini ko son zuciya amma ka ɗan ne su Allah sai maka Allah sama wannan ayi wa annal masajid lillahi fala tabi ma Allah ahda ta kasance sababi ne na kubutar da wani aure ta kasance sababi na kubutar da wani aure a zamanin Haruna Rashid ɗaya daga cikin khalifofi wanda yake da ƙasa mai girma yanki mai girma wanda yake mulki daɗin hira ko hushi ko makamanta haka yayi sai ta mata shi in kika take kika kwana a yau a ƙarƙashin iko na a ƙarƙashin ƙasata wanda nake mulki kin sa a zamanin da kuma babu motoci da jirgi ba da a sata ta hau jirgi ta kai wata ƙasa da ban wanda ba ta ƙarƙashin mulki an yi dabara aka ce a tsora ta doki ai ta yi a za in an tsora ta doki bacca ina fita lokacin hita kwana a ƙarƙashin mulki da yake sai take yayi shi kuma ya jarabu da kanta na ta kuma wala Allah take da uku ne daga shiwa hatta tan kiya zaugan gaya matsala ta bawo ake ta neman hanga ya ne ba sai daga cikin malamai sai da sauki na Allah wa sarki ce wa annal masajid lillahi masallatiyya mulkin Allah ne na Allah ne bai shi mulkin kowa da haka kai haruna da shi masallaci ba mulkin ka bane ba je masallacin ɗakin Allah ka fara auren kai ne Allahu akbar to dan ka aje kuma haka wani gwadawa a gama ta wani ba Allah ta shigo masallaci za ta fara duka alhamdulillah babu mulki zai ke zuwa da haka Allah ta yarda Allah ta yarda wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada idan ka wannan ke zata lalle masallaci a mulkin Allah kuma wannan kisa za ta nuna mana cewa karfin kokolwan malamai wasu malamai suke ta Imam Malik ne zama da wannan fata wasu malamai suke ta la wasu ne daga cikin ɗaya ne daga cikin ɗalibai na Abu Hanifa allahin dai wajen sanin waye ba da fata wadda akwai ɗan sai ya ɗan tabbata idan wannan ke ta ƙarfin kwakwalwar malaman fiƙin iya istinbabi yadda za su ciro hukunci yaya za ka iya samun malaka a haka ka samu ilimi a haka ka samu dama a haka shi ne ta hanyar karanta ilimi na usul suke mafasin shari'a da sauran ilimukan da ke taimaka maka a istinbabi haka kai zuwa ga ilimi na ƙarshe wanda yake gaci ne shi ne tafarijin furu al-usul wanda shi zai koya maka yadda za ka ciwo hukunci daga aya ko hadisi kai tsaye ba ya ga jawara ba amma hada ka zai kiwa Allah ya taimaka Allah ya barka da kai ayya sai Allah mai sarki yace wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kuma lalle tabbas a yayin da bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi yad'uhu yana kiran Allah yana bauta mishi yana sallah kadu yakununa alaihi bada lokacin da wannan aljannu suka zo suka saurare shi yana karatun alkur'ani yana kiran Allah dan tsabar son saurare ka zo ya kuna alaihi bada sun kusa su hawo junan su juna dan son sauraron manzo Allah ta kiran wannan ita ce aya daya wanda aka samu sabani shin tana daga cikin hikaya ta aljannu ko ba ta cikin hikaya shukran da ba su Allah zai insha Allah a lokaci to kai insha Allah kenan wannan aya tana da cikin aya da aka samu sabani shin tana da cikin hikaya ta aljanu ko ba ta cikin hikaya ta aljanu fassara ta fari shine tana cikin hikaya ta aljanu wa annahu lalle tabbas lamma qama abdullahi ya yadda manzon Allah shine abdullahi ba ko sunan shi aka ce abdullahi bawan Allah dan a girmama shi a daraja shi lamma qama abdullahi ya yadda bawan Allah ya tashi yad'uhu yana kiran Allah yana bautawa Allah a cikin sallah yana karatu alqur'ani aljannu da suka saurare shi kadu sun kusa ya kununa alaihi ta kasance a gefen shi libadan ta kasance sai bayan sai kawa kajira asalin kalmar al-libadu shine da yake da suna abu ya hauji junan sheduna daga suna da aka libadul akal shine wannan da zarga shi da yake kan zaki da wuyan shi wanda yake cika kudewa har kuma da libadul farq ge zarga shi da take kan da yake da suna doki wanda take hadewa juna juna to dan tsabar sauraron da cewa alqur'ani da jin dadin da suke yi suka cika kudu har kamar tsayin su ya haukanta haka a ganin kai lokacin da suka yana karatun alquran kenan kaga wannan tafsiri na hadu tafsiri na biyu suka ce la su aljanna ne ke ba da labari lokacin da suka zo suka ga sahabbai suna bin manzon Allah in yayi ruku in yace Allahu akbar sai Allahu akbar sallah in yayi ruku sai ruku in yayi sujada sai sujada wannan biyayya shine suke bawa mutane su labari kace wa annahu lalle tabbas lamma qama abdullah bawan Allah dan aikin Allah lokacin da ya tashi yana yin sallah yad'u yana roƙon Allah yana yin sallah sahabbai kadu ya kununa alaihi bada dan tsabar biyayya da da'a da bin shi da abin da yake kadu ya kununa alaihi bada sun kusa su zanto kamar citta kuwa a tare da shi dan tsabar bin shi daga yayi ki yanda kaga in zaki ya girgiza wannan gashin nashi sai yake bin sai kai tsaye haka take wannan fasara ta da ko fasara ta ita kuma ita ce tauhid da ayar daga hikaya mun lura fasara na tawara ta biyu duka hikaya ta aljanna ko to fasara ta uku na ita ta hudda ayat daga hikaya aljannu aka dawo kan mushrik wa annahu lalle a fasara ta uku ne wa annahu lalle tabbas lamma qama abdullahi a yayin da bawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya du'uhu yana kiran Allah yana kira zuwa ga addinin Allah yana kira zuwa ga tauhidi mushrikai da cutarwa da da kaidi kadu ya kuma alil bada sun kasance su zamto cin cirun do akan shi dan tsaba cutarwa da kaidi wannan fasara ita ce wanda hasan da fasara da urma da wannan sunna ya kaga ita hujja kasancewar aya daga hikaya ce ta aljanu zuwa ga hikaya ce ta halin da shirkai dan tsaba cutarwa ne da sai wa manzo Allah san cinturundu wannan cutarwa kala kala wanda ya kawo tashi wanda ya kawo tashi wanda ya kawo tashi sai manzo Allah sai ya ba ta amsa da yaron da su gaba kul inna ma had'u rabbi ku kwanta da hankalinku Allah ubangiji na kai nake kira wala ushriku bi ahada banna taka insha Allah da alamu da mun kwana a cikin wannan sura ko lokacin da insha Allah yayi insha Allah dan dama gobe ranar rijewa insha Allah gobe da mun tana ta ikhlasa dan Allah ya sa mun idata tafsirin mu da lahiya gobe za a yi muhadara in gobe ki da ba kenan tafsiri yana nan insha Allah kenan gobe bi Allah tabaraka ta'ala za mu yi da tafsirin wannan a wannan da yake suna wannan ayoyi da kamar saura sai mu dan dawo baya daga inda wa annahu lamma qama abdullahi yan qara dan bita akan shi ne to sai mu yi da har zuwa ƙarshen sura abin da ya mana da saura na lokaci sai mu kaddamar da program din rufe tafsiri insha Allah da yasa za mu rufe a yadda aka fara da nishadi da karshe shi ana murna a rike ana murna da karshe shi saboda manzala ce kulli abudin shira kowanne mai bauta Allah yana da dan kotawa to kan mu je ga kiyamalle ne ga itikafi a dinga kotawa ana karatu Allah ramma yana barci saboda kiyamalle ne ɗan tafsiri sun kwanta sun yi bange bange ana barci wala Allah mai daukar ma yana barci wala Allah malamin ba yana yana hamma haka da akwai matsala ko a bari haka a hankali ai kuma insha Allah za mu ji tsare-tsaren da su ƴan kwamiti na masallaci suka yi a kan tsari na lokacin itikafi a gobe insha Allah Allah ya maka Allah ya maka ni idan nan za mu da insha Allah gobe sai mu ci gaba da inda muka tsaya idan to insha Allah suratul jin kuma da tafsiri guda biyu kenan insha Allah guda uku kenan Allah ya maka Allah ya maka ni abin da muka faɗi dai Allah ta yi zanan sanin mu da kan kula Allah ya maka mana khairan insha Allah kenan da akwai tambayoyi sana iya gabata insha Allah alaikum assalam tambaya na farko yake cewa da duka ta yi tambaya kamar yaya ta kake yin sallar jami'ai da gari shin za ka iya bin ta su yi tare yaye shi yayarka mace a yayansa na'am sosai mace tana iya yi wa ɗan uwarta mace limanci wadah mace na iya wa ɗan uwarta mace limanci ya tabbata a cikin sahabbai da akwai imani ya daga cikin sahabbai da cewa mata sahabbai limanci kenan mace tana iya wa mata ɗan uwanta limanci amma limanci mace ya sha bambam da limancin namiji liman game da namiji zai shiga gaba in mutum biyu ne abin da ya sama shi zai shiga gaba ko to ita kuma limamiya ta mace ake tsawo za ta tsaya ba ba kenan za ta yi limanci da ya karatu iyayen da sauki iya su kaɗai zai kira ba sa sa ba za su bika eh saboda in aka sa za su bika da akwai fitin da akwai inda suka san su da akwai rashin lafiya Allah ya na na sai shi da nake cewa imana akwai wani tsarwa da ake yi a ikon wanda ake cewa da peer collective ana na hada maza da mata duka waje guda shi imana ya halatta haka bai halitta ba amsa ɗaya babu shakka babu wani kirgado dukkanin taron da za a yi a sa kuɗi maza da mata balagaggu ga wannan da sha'awa ga wannan da sha'awa addinin musulunci ya hana cakuɗuwar wannan fitina take kawowa sau da dama wata tarbiyyar ta anan take tafiya sau da dama wani tarbiyyar shi anan take lalacewa kenan da niyyar ayyuka na gar na kwarai aka cakuɗu ko ba da niyyar ayyuka na gar na kwarai aka cakuɗu haramun da galata shi yasa ya kamata biro biro islamic na da yake da suna na ekol ekol ɗin za su yi irin wasu ayyuka na alheri saboda addinin musulunci ya sanya cewa dole ne da jagora in za su yi irin wannan ɗaya daga cikin malamai na ekol mata ta zamto tare da mata a ware musu wani guri daban a gefe ga kuma madan malama a cikin wanda za ta yi musu jagora sannan kuma hanzo maza ya zamto da akwai ɗaya daga cikin malaman su ya zamto jagora in dai har sun amsa suna biro islamic ne suna sun shakkala sun yi maktab sun yi biro domin yin da'awa domin tabbatar da tarbiyya da musulunci to ga hanyar da za su shine in dai abu ya haɗa da maza da mata kakkushe ku kadai da akwai malaman ku wanda za su damto su ne jagoran ku shugaban ku dinga duba in an kauce hanyar sai a'a kuma malaman ma a samu masu addini dan kuka yi ku dauke malamai ɗan duniya wanda za ka haɗa ku dinga makamantan haka dan da akwai matsalolin wani kenan masu addini a cikin malama a ce ku je ku samu shugabannin ku na makaranta muna so za mu yi kaza da ke da akwai mata da akwai maza mu kuma tsara addini gashi gashi muna buƙatar a samu ɗaya daga cikin malamin wanda zai so jagoran mu bangaren maza da kuma ɗaya daga cikin malama mata wanda za su zanto jagoran mata kuma muna so mata a ware musu guri daban su yi a gehe sannan kuma halo maza za su a gehe ba za a takudu ba kuma me ya takudu ake ni a takudu ga namiji ga mace ga namiji ga mace inda za a ware gurin mata daban a gehe gurin maza daban kaga ba a yi takudu kamar yadda yake a tsari a masallatai sahun mata da gurin zaman mata a kan baya maza a gaba to alhamdulillah babu matsala kenan muna iya musuluntar da dukkanin ya shafa din da muke yi dukkanin al'amarka da muke yi muna iya musuluntar da sunan kwallafa muna da dama sai dai kawai galiba mutum ya yi tsayin da kawo ci gaba a al'amarkar duniya amma al'amarkar addini ya so tsaya a yanda yake to gani yake da akwai tsoratarwa da sauran Allah ce wannan kuma amana ce dukkanin lakon din da suke masu zaman kansu wanda da akwai bangare na addini su sa wannan tsarin sannan kuma da dukkanin biro islami ta sa wannan tsarin muna sa ran ma nan gaba ma gwamnatin ma ta hujjo wannan tsarin Allah ya saka musu alkhairi da akwai karuka da suka kawo na ci gaban addini da kiyaye tarbiyya Allah ya kara musu karfin gwiwa su gane irin wannan matsalolin irin wannan ababa su kawo dokoki a kansu kuma Allah ya sa in sun kawo dokoki a kansu dalibai za su mutu da yawa za su ce ba su yi zanga zanga Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye na duka dai malam sun tambaye ce yake cewa yana da wata kamar kawar shi kawa za a ce shi a ikon take ce mishi abokin ta kuma kamar shi ya san cewa babu kawance tsakanin namiji da mace kuma shi bayya su to malam ya zai daina to wannan shine yayi hijira ɗinka ya kai karanta gurin shugabannin makaranta ya kai karanta gurin shugabannin makaranta ka ta ƙara ce mishi saboda babu abattaka tsakanin namiji da mace a abada kuma wannan abun ma ba mu san ba hadarin wannan abattakar da elab suke yi a duniyar sai juna ko elab yara ka yi suka jami'a ko ko ATJ wanda sun shiga jami'a kawai takar da suke yi eh sai mace ta dinga ce mishi abokina shi ma daga ce abokiyata to wannan ba mu san hadarin shi asalin shi a turai aure ne suke sanya mishi suna mai wannan abu zawajul asdiqa auren abakai ɗan lakwal ko ɗan jami'a ka je ka same ta ku yi aure ka bata zobe ta baka zobe ka sa abattaka ta aure ta ka kullu ga shedu daga cikin elab ah ba ta kai uwaye ba sani ba a je a yi ta yin ɓanna da suna abattaka asalin abin kin kaga yanda ya mutu shi yasa a jami'a ban a barnamij na qadaya fiqhiyya mu'asara na bangaren aure barnamij na matsalolin da suka zo sababbi na matsala aururruka to daga cikin aururruka ba ta su ba ta su wanda tura suka kawo wannan zawajin asdaka ina ji turanci ma da akwai sunan da ake gaya mishi wanda shahararre ne to wannan shine ma aure ne ake yi da wannan abu kuma galiban anan ma ko matsalar tana kaiwa zuwa ga haka da sunan abokin shi ce ya lallagude ta ya rungume ta ya gaisa da ita ya dinga morewa ita ma da sunan abokinta ne ta dinga lallaguda shi tana morewa tana biyan bukatar wallahi wannan abin yake faruwa a farko asha musiba ma har tana kaiwa zuwa ga ai abokina ne ina iya bashi jikina ita ma shi ma ya ce ai abokiya ta ce ina iya biya mata bukata je su yi ta yin lalata wannan muturawa ne suka wannan bila ya kamata a samu shi ƙari a samu shi dakatarwa Allah ya taimaka biro islamic a nan gurin ku yake a dinga tsara muhazara da faɗakarwa da wayewa kai a irin haka a dinga haɗa uwayen yara ya kamata aikin biro islamic ya ƙara gaba na lafal-lafal a dinga haɗa uwayen yara ana yin irin wannan muhazara ana haɗin hatsarin haka don kowane uba ya jawo ɗan shi da iya shi kai kunni sannan kuma zo a haɗa su ma yaran ƴan lafal a yi musu bayani a kan haka in ba haka ba matsalolin da ke faruwa na tarbiyya mafiya daga nan gurin shi gaba Allah ya akwai da shi akwai wani abu da ake cewa da shi na shi ya yi shi kamar eh yani maza kuɗi shi ma dai kamar kamar dai da ake cewa kamar muna cin lasura ko kuma dai muna kan wanda za mu dinga gane ma juna kamar ya wuce shi ba abu ta bace ya wuce ya wuta to kaga da akwai matsala to shi ga ga wani matsalar da ta huce ma inna lillahi wa inna ilaihi wai da akwai mataki mataki ne ma a batar haka da akwai matsala haka musiba ce wallahi ce ka wannan nauyi ne wannan bayan Allah ya shigar da da da da ilab da suka hudo wannan tsarin na biro islami Allah saka musu alkhairi aiki ne na kwarai wallahi aiki ne na kwarai aiki ne suke irin aiki na kungiyoyi na addinin musulunci kuma wallahi yana tasiri alhamdulillah sai dai ku sakure da ba a rasawa kasar adam a hankali amma su yi kokari duk abin da suke su dinga jawo malamai malaman da suka fahimci rayuwa ta yau da matsalolin irin wa'annan ababen don su dinga faɗakarwa ba ya kamata irin wannan abu a dinga faɗakarwa kuma a ido ne mummuna wannan la'ananniyar kasar waran shi ita ta kawo su ta sanya wa ɗalibai ta sanya ta zarra'a su yanzu suna baya suna gehe kun huda mu amma dai mun bar muku tunaninmu mun bar muku al'adunmu dole za ku yi amfani da su Allah taimaka Allah sarrafa na'am malam da tambaya ta gaba take cewa kanan mahaifina ne yake yi mini wasa wanda wasu kamar yake yi mugun wasa shi malam zai iya gaya ma mahaifana kuma ina tsoron hakan idan na faɗa musu kamar ya zama matsala tsakanin na wannan rishin gayawa ma'aikanta shine babban matsala shi yasa ma'aikata malaman tarbiyya ta musulunci da tarbiyya ma gabaki da suke cewa kai ma'aikata da ke ma'aikata dole ki dinga ware yaki ko ɗanka ka dinga ware shi ka dinga cewa in ka ga mutum ya mata za ka gaya kakka ji tsoro ka huta mishi wannan tsoro ke in kika ga mutum ya taba mishi kaza ya mishi kaza ya mishi kaza ga ya mun kai tsaye kake tunanin komai ki ga haka kuma hallo uwa ta faɗi wa yaro haka uba ya faɗi wa yaro haka kuma kakka yarda in yaro ya ga ma irin wannan abin ka ce kai kai ma bata gane ba a'a babu shakka akan wannan abu dauki mataki to wannan wajibi ne ita ta ga yawa babanta kai tsaye ta ga ma ayyuka kai tsaye kai wasa duk lokacin da mace za ta ga wani yana mata wasannin da ya huce iyaka ko da dan uwanta ne ko da muharramin kaga wannan muharramin ta ne kanin babanta muharramin ta ne ko yake mata wasannin da ya wuce iyaka wanda tabbas matsala wani abu yake rishi a gare ta ta kiran ta gaya ma'aikinta kuma ta gaya ma'aikinta kai tsaye kace yi wata wata da kanta ta jita ne ta gama kuma uba dole ya saurari iyashi a irin wannan matsaloli Allah ya taimaka haka kuma hallo ɗaya namiji yanzu matsalar ba iya iya mace ba har ɗaya namiji don da akwai 'yan luwaɗi wanda sun ga tare yara suna musu wasanni kala kala to dan ka baka kwatanta mushi in ka kaza ka kaza zo sabani kai kwatanta mu inda akwai matsaloli a yau Allah kiya idan kaga wannan abun dole uba da uwa su huddawa ƴaƴan su tsoro na inda akwai wata matsala su same su irin haka to duniya yau ta lalace ta gurɓace in baka dauki mataki ba ka tsora wa danka rishin tsoron ya ga ma matsalolin da suka shafi haka kuma sai ka kwatanta mushi ya gane matsala haka tunda wani yaron bawa Allah sai ya fahimta gani yake kai abu ne tabi gani yake ba komai bane to amma in kana fitin da kai uba wannan abu haka da ake ni kaza ake ni kiyaye in ka gani zo samu to wallahi haka hankali ya kwanta da addu'a da kiyayewa sai ga an amuce amma in kai sakaci bar ruwanka kai ma in ya fara magana kai kai da Allah gaje shi da maka mata ka wallahi matsala Allah ke malam sai kuka gaba take cewa malam muna yin sallah ne ta karami sai aka zo cikin tilawa muna azar ku ne sai ka kai ku kuma bayan malam ya dago ya ce Allahu akbar muka kai sujada dai kamar dai shirki ne a cikin sai kamar sun malam ya rama sai sallah kenan sun yi sujudu tilawa ko to wannan koyin da suka yi zamto ziyada ce bayan an sarrafe sai su yi sujuda guda biyu ta kore wannan ziyada da suka yi shikenan insha Allah na mai tambaya na gaba ke cewa malam fata an sha ruwa lafiya Shukran.
muna godiya akan kokarin da aka yi malam muna sallah ne sai liman yayi kafkanuwa kari a cikin sallar mu ta tarawih kuma ke bayan liman yayi sujada wasu daga cikin mu ba su yi ba saboda suna ganin cewa sallar daidai ce ba kenan ba su bi ba su kai kenan su shida uku ne na na sai ya ga cewa dai su ba su ba to shi malam yaya matsayin kuma sallar take dole su yiwa a wannan halin dole su yiwa liman biyayya idan ka in an nabbaha shi an kudanta musu bai bai fahimta ba ya riga ya ce dole za su mishi biyayya wabe amma su in dai ta riga sun yi sujada guda biyu kaɗai suka yi suka zauna a zaune suka jira shi har ya dawo aka yi zaman tahiya su sun yi daidai basu da ƙari basu da rabi amma sun yi kuskure da rashin yiwa liman biyayya da sun yi wa liman biyayya da kuskuren da yake kan liman ya hausu kuma za su yi abin da yake kan liman na su zo da kabli ko ba abu wabe amma kuma da basu duba yanzu kabli ko ba abu ta hausu ba saboda basu rage ba su ƙara ba sai dai zaman tahiya da suka ci gaba suka yi dogo suka jira liman ya dawo amma shi kuma rashin yiwa liman biyayya shi ma kuskure wabe Allah ya taimaka na'am na sai mai tambaya da mai ci gaba akan cewa malam muna sallar magariba ne aka kirayi wani a salula har kuma yin sun ya kai ba mu jin liman ya kai sujada ta biyu ba mu kuma muna sujada ta farko to malam yaya zani a sujjada ta fari shi kai sujada ta fara kenan liman har ya tsago ya kai ta biyu kaga wannan hatsari um, tambihi guda biyu hatsarin idan an kira ya kawai ka kyale sallarka shi yasa abinda ake so lokacin da ka yi sallah kashe sallarka in an yi kasari ba kashe ba aka kira ya kana cikin sallah to sa hannu kashe wannan dan aikin da zaka shi yanzu da ka zo ka shi da kawo mata Allah ya taimaka to su kuma wannan a halin kenan su bangaren su jira su su liman yayi ta biyu za su suka su kai tare shi za su yi ta biyu daga baya su yi liman kenan wannan dan tafallufin da suka yi uzuri ne saboda matsala ce ta bijiro musu na shawashe kwakwalwa ba su yi ba kenan za su iya cikawa eh, su jira da sai musu saura wanda liman ya riga ya yi sai su iya sabbin liman shi ke insha Allah na'am mai tambaya da mai cewa malam fatan shan ruwa lafiya malam ya halatta kamar yayin da kuke gabatar da karatu wani na tafsiri shi kuma wani ya dinga tilawar alqur'ani tabbas a cikin ladabi na karatu shi da ba san shigar uwa karatu suka karatu ɗaya ake so a yi ana tafsiri kamar yawan hankali kan tafsiri ka saurara in kuma tilawa za ka yi eh, karatu za ka yi na alƙur'ani ka yi ne ta yadda za ka eh, yi tasiri ba akan abin da ya shafi alƙur'ani yadda a ranka kake yi ba laifi ba ne amma kuma ka sani cewa babu nutsuwa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi bakar da zuciya kana tilawa kana sauraron alqur'ani duk da akwai dan sufiya suna hudu wasu shehu dan su wani hayyar rantsuwa kuma ya kai wani mataki wani ilimi wanda ana zai hayyar rantsuwa malamin nashi yana rubutun alqur'ani yana koyar da ilimi yana kaza yana kaza abu wajen biyar aka gano sai a lokaci da to kaga da wani da za ku dinga tarihi da yawa ban sani ba ko shi ma wannan irin mutum irin wannan Allah ke alhimma Allah ke maka Allah ke kiran ne mutum ya shagaltu da abu daya ya mai da bashi himma da muhimmanci shi ya da shi Allah sai mu Allah ta barka na wannan na ƙarshe kuma sai ke cewa malam bayan bayanin da suka yi wani lokaci da muka tambaye ku akan abokin mu da yake gaya mana maganganu yake gaya mana mutum ya dinga mai da shi dabba yana gaya mishi maganganu dai masu mara daɗi Na.
yake bayan mun mishi nasiha to kuma bai ɗauka ba har yanzu ya ci gaba da yin haka shin za mu ci gaba da zama da shi ko kuma za mu rabu da shi na'am za a rabu da shi shine wajin muhajiran jamila a ƙarshen haka mun yi ishara cewa duk mutumin da aka yi mishi nasiha aka bi duk matakin da za a bi ya bar wani abu da yake yi na fajirci na fasikanci na wani abu da yake yi na wanda yake so ya jawo fitina da da faɗa da ku shiga cikin zunubi da saɓani to a nisance shi amma ba a mishi gaba ba. za a nisance shi sallama assalamu alaikum ya abu shine babban abin da zaka ladabtar da mutum da shi mutum na maka ababe to kai ne jiran hatta mace kai ma'aurati kana ma'aurati ka gama takka fata jin magana da sauransu eh sai aka ce mata- daga cikin ladabin da zaka yi mata shine alhijr fil mazaji ka nisan je ka game da gurin kwana a in dare yayi ka tashi ka dauki da da duma ka dawo ka gida ka kwanta a dan jima'a ana dan gaba gaba shiri shiri daga sallama ne waye amma kuma an dan yanke kadan to za ga mutum ta Allah mu aiki yana gyarawa yana shiga yana da yata inda da akwai alheri ta rashi Allah ya maka amma bai gyaru ba kai dai sharrin shi kai za ka fuka amma bai mai da iyama sai shi da akwai eh, hukunci shi daban ne amma wannan muna dawo kan tambayar wannan kenan in bai gyaru ba kai dai ka nisanta da sharrin shi wada Allah ya maka Allah ya maka kenan dai amma ba ai maka ba Eh, za a tsaya dai abinda da yake suna na shigiran ɗin bankada wannan maganganun da yake dama na fasikanci na lakabi mummuna ya kai zuwa ga ayi faɗa ko makamanta haka Allah ta muka Allah ta alkhairi abin da kuka faɗi dai Allah ta sunni ta nasa ta abin da kuka kuskura Allah ya faɗa mana sai bangaren bayani akan abin da ya shafi sai tafsiri gobe insha Allah